والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بايك يا أمام مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau rana ce ta ashirin da bakwai ga watan rabi'ul thani wata na hudu a kalandar musulunci shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jiran mutum Allah daga Masar zuwa Madina sallallahu alaihi wa sallam kuma cikin baka sha ɗaya ga watan sha ɗaya 11 dubu biyu da ashirin da bakwai majalisun mutum nawa ɗari da shida na karanta littafin sirar rasul sallallahu alaihi wa sallam to iqra imra cikin hazimatul furs in ka ce hazima shi ne kayarwa an yanke tsakanin romawa da su ahalin kitab ne da farisawa wanda su suna bautan gumaka da kuma an samu galaba a kan su a romawa ɗin ko yasa Allah ce alif lamin gulibatin rom fi adna rukun bangarin sayarri to a wannan daidai ga wadda tsaya a daidai kan wace gaba ne bismillah سجل بقوة يقول إكرم
لما نزلت الإسلام غلبت الروم من أجل الحق وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فكانت فارس فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قادرين للروم وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل الكتاب وفي ذلك قول الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وهو العزيز الرحيم أن سمو دقى إكرم ɗan nayar al'aslami ya ce lokacin da wannan aya ta sauko wato alif lamin gulibatin ruwa في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين من هذا ألف لام ميم ولا نوع آية sun da suka fara da alif lam guda nawa guda shida ta farko baqara ali imran ankabut rum ka tsallake ko su shida ko kowanne sun fara da alif lamim alif lamim ko ba haka ba haka muna da hawamin hamim hamim da misali to wannan ita alif lamim suratul rum ita suratul talaq to shine ikrama ke cewa lokacin da alif lamim gulibatul rum ta sauko fi adna al-ardi wa hum min ba'di al-zalzalun fi bid'i sinin فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين الروم ألوكة سمتا من فارسة با فارسة فرنسا با إيران كنا مقصم بوتر وتشتين الدين أنا كنا الدين زروستريانسي الدين زروستريانسي masarautarsu ana kiranta al-mamlakatu sasaniya da sasanin empire ya kakance banu sasani a wakar shafar misali kun gane to makwabta ne na rome su kuma romawa kiristoci aƙalla suna da awar cewa ai suna da littafi linjila da aka ba annabi isa ko da sun canza to mummine a zamanin arsala suna ganin sun fi kusa da romawa saboda sun fi kusa da tauhidi su kuma kafiran maka suna ganin sun fi kusa da farisawa saboda suna ɗaukar shirka da haka a lokacin kuma farisawa suke da galaba a kan romawa sai kafiran su to yan uwanmu sun samu galaba kan yan uwanmu yadda suke yadda suke da galaba mu ma muna da galaba a kan haka su gaya masa kun gane kuwa to da aka kafsa yaki shine Allah ya ce ghulibatul rum eh rumawa an samu galaba a kansu amma uhum min ba'd ghalabihim saghlibu bayan an samu galaba a kansu su ma za su samu galaba sai Allah ce fi bin isnin yan kwanaki gaba wa yau mai irin ya farahu ko bi nasarallah a wannan ranar da suka samu galaba muminai za su yi farin ciki da nasarar ubangiji shi yasa dan uwanka a addini da aqida zaka ji naka da nasarar zaka yi farin ciki da abin da ke faranta rai kai bakin ciki da abin da ke bakanta rai arafin fai to wannan shi ne makasudin aya din shi yasa sai babi mai suna hazimatun furs daga baya aka yaki na biyu aka kada wato farisawa sai sabai suka yi murna to yan uwan rumawa sun kada na kuɗin wajen akida na fata kun gane ko yawwa ci gaba
وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل الكتاب yawwa su fari su ƙureshawa ita ce ƙuresh sunan ƙabila ƙureshu sunan ƙabila su ne kuma mafi shaharan ƙabilun larabawa mafi shahara wajen matsayi su ne gwanayen kulawa da ɗakin ka'aba suke da rifada wanda suka zo aikin hajji suke ba su abinci suke da stikaya suke ba su abinci suke da lewa suke ɗauke da tuta in za a zai da sauransu misali da haka sun kasance suna buri wa kanat quraishun tuhibbu zuhura farisin li'annahum wa iyyahum laysu bi ahli kitab wala iman ba su kasance nan ba su kuma yi imani da za a tashi bayan an mutu ba
فلما أنزل الله هذه الآية Hmm, lokacin da wannan aya ta sauko Allah ya ce alif lam mim ghulibatir rum na'am to sai sai na baka ya fito yace قال أبو بكر يسير في نواحي مكة ya fito a kungwanni a makka yana cewa ألف لام ميم mhm, غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين madalla sai karanto aya ɗin Allah ya ce ghulibatir rum an samu galaba akan rum fi adnal ardi a ƙasa mafi kusa yankinsu wahum min baji galabihim sabil fi bin isirin to ya faɗi wannan magana قال ناس من المشركين لأبي بكر sai wata jama'a wasu mutane cikin ƙwarishawa sai suka gaya musu yana abubakar suka ce da shi فذاك بيننا wannan وبينهم tsakaninmu da koli wancan galaba ɗin da abin da karanta tsakaninmu da koli na زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك sai suka ce da shi a to ai mutumin nan suna nufin manzon Allah ke Hmm? ya ce romawa na ku yan uwan a aƙida za su samu galaba a kan farisa na mu yan uwan kuma fi bid islamin in ka ce bid duk adadin da yake daga uku zuwa goma an kan samu to mutumin naku ga abin da ya ce haka su gamsu yana abubakar na'am afala nurahinuka ala zalik a to mu yi beti mana shi ibrahim an san beti ko mu yi alƙawari mana hukulla asa a gwada an gane su kamar ka ce to zo mu gwada kamar yadda masu misali ya kuna kallo wata ƙungiya wata bet na aisha kuna jin su bet na ba ta ta bace ‘ya'yan musulmi suna da gasu a manchester united su za su ci kwallo a ajax za su ci to asa in sun ci sun fara buɗe ofisun shi ne kuma ‘yan musulmi suna da gasu haramun ake yahudawa ne ke shigo musu da niger da wasu sun sassa suna nan da yawa ko ba ana ko ai kun sani ne hanyoyi ake shigo mana da yawa don ya ƙarfafa musu tun da aka shigo da wannan gaba kuma da kuma wata ƙungiya wani ta agile adolescent girl mission for learning and home sun zo da zimmar yara 'yan mata za a ba su empowerment labarin da ke zuwa ba ke koya ma yara za a ba ki wato ki tsaya da ƙafafu miki a gidan ba za a gaya miki wata magana ba kici ma yara mata suke yi ku sa hankali kan yayan ku wakilan yahudawa ne ku duk inda ku je gito sai da hali suna nan sun na shigo da wannan ba ma wannan yanzu ko billboard a kanan nan signboard a wurare da yawa sai ka iske a irin mata ne wanda suke tsarara su a dinga leƙa ana tallan wani kayan saka da akan kwanan damace wata kafira ba ya karkar ne al'ada ta daban abinda za a leƙa a lagos ya yi musu daidai a ainihin kalaba su za a leƙa ba a hukumomin da suke gudanar da aikin shari'a biyonci aikin jin da wannan hankali kamar da muka sha faɗa a gidajen sai da abinci ko gidajen sai da kayan nan zuwa ga gunki da kusa da shakwai gunki mai da da gunki a kan haka suke shigo ma'adurar musulmi ta bayan fage su yake addini da kuma shirin haramun da dole a yi bayani don masu ɗaukar matakin su ɗauka su gyara nisa ne shigo da wannan magana ya saboda alaƙa mai muka ce masalin gaba na'am shi ne sai suka ce to suka gan sai da maka ai mutumin naku ya ce roma za su samu galaba ai ka karanta aya ka ce gulibatu amma kuma kana ga yau za su samu nasara to shi kenan a zo a yi caca shi ne rahimu ke a yi tsere a gwada in har romawan sun samu galaba daga kwashe kawai in kuna mutan samu galaba ba shi ne duk haida ɗin a shi an daɗe ana wannan cikin tuzuni ya zo mana yanzu da irin wannan su za su ci gaba da yi ta fuskoki iri-iri hikimar bayanin mai ba me yasa suke ta gacin jama'a ku tsaya can wani kai kayan kuma in suna tunani sun da musulmi ne hanyar ya ɗauko a raba ku da kuma da na gidan ake a samu wasu mata da yan jiho masu boko na shirme manyan motoci ku je kuma aiki suna zaune to laifi ne ma abota ilimi su kyale su bayani ba in sun bayani sun sauke wanda ke ya rage mutane kuma sai mare na to shi ne abin da shi su mutanen ku sun karawa in dai har romawa ɗan ƙwanku don ahalin kitabun kuma da ƙwararri sun fi kusa su farisa mutane iran alamun suna bautan gunki kuma muna bautan gunki mun fi kusa da su da kuma gashi an ce wato an samu galaba a kan rukun kuma ka ce ruwan za su samu nasara nan gaba to ba mu gani ba tukun kun gane sabon ku in har zai yiwu to mu kulla in ya tabbata in bai tabbata ba a sa kuma shine nurahin to kullum ana irin wannan arabu shi sana ce da kowannan bai tunaniya da ire-iren su da yawa kuma yi da hannu ya al'ummar annabi sallallahu kuma yi da hankali da masu shigowa da abu kama da mai kyau amma guba ce ce makaranta kaza yan mata kaza da ke bukata ga abin da za a karantar da su za ba su enlightenment za ba su empowerment kuɗi ne sai su dinga soka ma 'ya'yan mutane ba akwai yamma yara yin 'ya'yansu tawa iyayensu tawa ba wanda zai baki umar kina da empowerment za mu tura ki waje karatu an gane ko da haka suke yaki shi sa Allah ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum haka Allah ce to za su gushe wasu na yaƙa ku hanyoyi iri iri har sai sun je da gaba da addini sai kayan da kabar gaskiya da addini a ranar to shi ne abinda suka ce nurahilu ka alaƙa kuma su tabar da yau na'am sai na wakar shi eto aiman to sai dai fa an yi haka ne kafin a haramta shi irin wannan cuta daga wa shari'a ta haramun ne ka zo ka ce to wannan gonar in ba ta samar da buhu talatin na shinkafa ba makulla ne da in ba ta samar ba ina tabbatar maka saboda aikin da ne ba da take da nasa ba zan samu da matsalaci in ka kace ƙarya ne in ba ta samar ba to zan baka dubu ɗari kyauta kaka da shi ne rihan to a farko an yarda abakar ya da wannan kafin a haramta shari'a ya ta haramta wannan ya za ma Allah irin wannan galafi samar da buhu kaza wannan ba daga Allah ba ko ka yi taki ne ko ka yi kaza kaza kuma sai ka kasa samu masu noman shinkafa a wasu wuri wani suna ba mu labari a sun yi a wasu wurare saboda ruwa ya yi kamfa kuma ga kan shinkafa da wani yana tsammanin samun buhu a cikin samun buhu in ka gabas da kano ruwa ya musu tare da ta ta yaya za a yi ka zo ka yi irin wannan sunan tana kafa ka ce ga abin da zan samu kai ke samun buhu to amma duk da haka sai amince kafin a haramta madalla sai suka aje rihan wato kamar ka ce jinga mun aje wannan wayar inda yi rumawa suka samu galaba a kan mutane in mu muka samu galaba shi ne rihan farihanu makowa na'am
وقالوا لأبي بكر كم تجعل البر البر ثلاث سنين إلى تسع سنين suka ce to tunda Allah ya ka karanta mana Qur'ani Allah ce fi bid'i sinin to menene bid'a din na'am na ga maka in kace bid'a sune mutum wato shekaru uku zuwa ta idan ka shigo masallacin nan kace ra'aitu bid'a rijal naga mutum bid'i to abinda masanin arabiya zai fahimta kana bukatar da mutum uku ne har zuwa tara shine bid'a arabtum in ka ce bid'un wa ishiruna kitaban sai ka ce ashirin da ɗoriya da ke goma ci gaba فسمي بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه to ka sanya mana dai abu wanda yake tsaka-tsaki kar mu je tara kada ya ƙasa
قال فسموا بينهم ست سنين shi ke nan daga to daga nan zuwa shekara shida mu zura ido mu ga waye na sarki kafsawa zai samu galaba
قال فمضت ست سنين قبل أن يظهروا Mhm.
فأخذ المشركون رهن أبي بكر
Allah da ikonsa suka sa shekara shidan nan shidan ta wuce rumawa ba su samu galaba gane suka ce to to mun kada ka da suka ɗauki rahama saboda kalmar bid'a tana nufin daga uku ne zuwa tara to da tsanin shekara shida an aje nawa kenan a ƙasa to kuma lafzin qur'ani ai ba a kai ga malejin mutum wannan ana ka ce qur'ani magana bai shiga ba ba zai yi kamar da haka dai sai suka dauki abin da suka aje na raha na'am fa akhadha al-mushrikun
فلما دخلت sai السنة السابعة suka dau suka dauki ranar abubakar tunda ga kenan sun ka da shi kenan ko kafin abin ya haramta to Allah da ikon sa falamma dakhalat as-sana as-sabi'a dhaharat ظهرته على فارس ana shekara ta bakwai aka sake kafsawa sai rumawa suka samu galaba a kan farisa za da wani da rahan din shi? za da wani da shi? a ai shida suka yi yake kuma shirin ta yi Mhm. ai yayi limitin yau da an ce ka bari a a ai tara mu kashi tara misali to abinda Allah ya hukunta ya faru na'am وعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست sai سنين suka ce to kai me yasa kace mu shekara shida hmm gai sun kwashi kayan sun sun tafi da shi. me yasa baka ce bakwai ta ce idan Allah ya yi nufin zartar da abu duk da ba na sai a ce ne ko kuwa duk hikima da iyawa in dai hukuncin Allah ya zarta zai faru to hikimarka da hangen nesa zai a cire siyafar ka ce la da da shi yasa a shari'a ka ce da ka ce kaddar lahu masha'a fa'al in ka ce da to ita da tana gudu ƙofar shi kawai haka allah ya rubuta na sallama na yi in ya sauka sai ka ɗauki lesson nan ba ko ba gane ba ɗalibi ne shi yake koya ma abokanan karatun shi karatu amma da jarraba ta zo sai dogara da tsani da ne da nake koya masu ba masu na duba da shi ke nan jarraba kuma ta rana shi da ƙasa sai ce kashi da da da sai mace daɗinka a daji yanzu dai ka mace kuskurenka sai ka sake himmi arafton to sai sabu suka ce me yasa ka yanke musu shekara shida ya ababakar musulmi
قال لأن الله قال في ذي sai ya السنين ba su dalili a ƙwaƙwane ce ai Allah ce fi bidu isi ne kuma bidu daga uku ne zuwa tara shida kuma tana ciki to me laifi ne ko ku gane bane mhm قال فأسلم عند ذلك ناس كثير malam mutane da yawa suka musulunta a daidai lokacin sun ƙure shawar da kuma sai karɓi kyautar da suka cike ba sun ci ba za ba su musulunta ba da a karɓe kyautun da a bar musu kyautun su musulunta wanne ne na'am barin tambaye ku ɗalibai da kuke ke ta harkar da idan kuka je kuka samu ƴan uwan mu hausawa ma ku zawa da aka ce suka ce mu za mu yi sallah kuma mu jiya ce ba za mu bari ba ya za ku yi suka ce za mu musulunci amma kuku ce gudun shan giya an taɓa mana haka suka ce ba mu da abin da ke damu a ce mu bar kayan ce ya za ka yi na tamar ya za ka yi kana nufin za ka ce a'a shari'ar musulunci ta hana shan giya kuma gaskiya ne kwakwara da musulunci ci gaba a ka ce shi ke ku yi sallah ku ci gaba da shi ai za su bari inna salata tana anil fahsha'i wal munkari wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna cikin suratul al-ankabut kuma sai muka ce da su to shi kenan za ku yi sallah ku ci gaba da sallah ɗayan su an ce zaman sai na umar ya taɓa yana ya yi sallah ya zai sha kayan shi wani sai ce kai ni ku kullum nake cewa iyaka na wa iyaka na sai ne wani irin mutum ina yi ma Allah alƙawari ina jaddada kuma ga ina shi ta ce Allah na tsara da ni kenan sallah tana hana abinci Allah ka sa ta hana mu duk abin da ba ta sa ya rabu to na shi abin da ya yi في كتاب التفسير haka ne
انتقام الله من المستهزئين to daga nan sai kuma azabar ubangiji da ya yi wa masu izgirinci da mababa don ya ce illa inna kafai na kal mustahzi'i. mun isar maka game da masu izgirinci da ke bar mu da su yasu to kuma abin da ya faru Mhm.
وبعد هذه البشارة العظيمة والتأييد الإلهي لدين الإسلام حتى أسلم ناس كثير جاء الله بنصر آخر يضاهي ذلك ألا وهو الانتقام من المستهزئين بالإسلام ورسوله وأهله ya salara bayan wannan bishara babba wace bishara ce cin nasarar ruwa na da ruwa ba musulmi ne mene ne connection ɗin kawai eh saboda su ahalul kitabi linjilan da aka ba annabi isa sun ce su imani da shi wannan ne aka sami suka ce a to ai yan uwan ku ne su ko farisawa na gaya muku mushrikai ne mutanen maka mushrikai ne nan ne aka sami alaƙa tsakanin su biyu to kuma su su faris su ne kullum a sama sai Allah ya ce eh gulbatul rum an samu kamar da nan ku bayani za su samu galaba to wannan samun galaban Qur'ani ya faɗa ya tabbata shine bishara abin mamaki kenan wato daga yanayin mutum ma kafiri sai Allah ya daga musulunci jami'i to wannan bishara babba da ta zo da kuma ta'ayyini kuna ji a ciki kuwa ko dai yanzu ba a ji na hajji da mawai a ciki to alama to sai yau ne zaka rabu da farko ke to da da ba to bismillah wannan karfafawa daga ubangiji da Allah ya yi ma addinin shi da musulunci hatta aslama na sun kafir har mutane da yawa suka musulunta a makka ya Allah bi nasarar akhir sai Allah ya sake kawo wata nasara ne yudahi wanda yayi kama da zalika wanda yayi kama da nasara ala tsayakan wa huwa al-intiqam min al-mustahzi'in min islam shine inda Allah ta'ala ya saukar da azabar shi akan waɗanda suke ma'adin sun izgilanci suke manzan shi izgilanci da ahalin wato musulunci ga bayani
ابن عباس في قوله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين قال المستهزئون الوليد بن المغيرة والأسودون عبد يقوت الزهري وأبو سمعة الأسود المطلب من بني أسد بن عبد العزى والحارث بن عيضا السهم والعاص بن وائل فأتاه جبريل فشكاه إلى النبي فشكاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه فأراه الوليد وأم وأومأ جبريل إلى أبي جيد فقال ما صنعت؟ قالت أفيده ثم أراه الأسود فأومأ جبريل إلى عينه فقال ما صنعت؟ قال أفيده ثم أراه أبا زمع فأوى إلى رأسه فقال ما صنعت قال كفيت ثم أراه الحارث فأوى إلى رأسه أو بطنه وقال كفيت ومرت بالعاص فأوى إلى أخمصه وقال كفيت فأما
dan adadi ne mai yawa ya koro to bayan wancan galaba da aka samu rumawa sun samu galaba a kan farisawa ko to mai ce nasara ta gaba shi ne ce an samu daga abdullahi dan abbas lokacin da allah ya saukar da wannan aya mai lamba 95 inna ka bayyana kan mustahzi'in qal sai ya ce su wane ne masu yawan da kasirin su al-mustahzi'un ga listin su al-walid ibn al-mughira shine baban khalid ibn walid kawai musulmi ne amma uban shi kafin amma ka babban mutum ne in yi magana ba ta tashi wani kuma magana ai babban ne shi ne wanda allah ya ba shi dukiya wajen akwai malam babbo sun mai ko an asir shi ne alwali yana da kwandala sosai yana da magana da ake sun musamman shi ne baban sahabin nan da ake sitirari ta komin Allah da yare Khalid ke sa Khalid ake mai tarari saifullah saifullah masluni ala rikabi da aka Khalid a tarihin soja ba samu kwamanda wanda ya yi tafiya a zamanin su da babu irin da shi don yi tafiya daga an yi yara sai da ya ce yankin shan haƙa da sojojin su ruwan da za su sha ya ƙare nasa a jeji ba sai ruwan tinya kusan tinya kusan tinya ba? sana'a to ai tun da bishiyar ce wanda ruwan tana da dabi na sha mutuwa aka suka kariya suka matse suka kira sunan Allah suka sha mutum ya ba saboda kira ina ne hawa hawa kun gane ko khalid ne khalid ne ke cewa yana kwanci da mutuwar kira yana kuka da sai kai shi khalid babu inda ban leka ko na sami kibiya daga nan ya kula zuwa ga ko mun samu shi Allah ya bani su shi ne mutuwa yake ya mutu ne fi sai amma ga shi zan mutu kamar wani shan jaki a kansu sai sai Allah wajen matsawarsa wannan karin maganar ita ake ta nuna tawa yanzu ko larawa da suka yi yawon kan gaba ya abin da ake kinsu لا نامت أعين الجبناء خالد يقول أنه موجود مكرم خالد سيف الله المسلول أي كان أياجم أوه شيء دليل السلام على وكرس وبابن شبا كافر أجا يخرج الحي من الميت Allah ka fitar da rayu da to cikin masu ba annabi isgilanci akwai shi wannan alwali da bunol mukhira aikin da kuma al-asad ibn abd yaqus al-zuhri daga cikin sunan shi kan sunan kafiri sunan shi al-aswad dan bawan yaqusa baba abdullahi abd yaqus yaqus ba sunan mutum ويهود ويقوم ونصر وقد ضلوا تسلك مسلم انا كان شبار يغوص الشريعه المسلمه حرام ان يكون كي باو موجود عند الرسول ان شاء الله سنه عبد العلي هو عبد العلي القطان هكذا اي مسلم لا يزال عبد سيدنا abdullah akwai mai kira kanshi abu inyas wani musu saboda halaka duk wanda ba ci da shi ba wanda ba wani can kato da wani misali wanda ya halaka ya sannan shi ba allah da ma bai ma ce ka ci shi ba ba shi ya ne kuma saboda na'am لن يستميت المسيح أن يكون عبدا لله النبي تبايا كما تشي باو wanda duk sun shi bawa Allah ka mutunta shi ka sun shi bawa wani mahaluki kawai amma da to shi sunan shi shi ne al-aswad bin abdi da kuma abu zama al-aswad ibn al-muttalib arabtum shi kuma daga kabilar bani asad ibn abdul uzza karima abdul uzza al uzza sunan yake afara'aytum lata wal uzza an gane ko wal harith ibn ibn ibn aib al nisani as-sam da rusa daga reshi ne cikin rasan kabilar qurayshawa da kuma al-as ibn wa'il shi ne matsalin da su ɗasi damar ba su kankanar ɗasi damar duk waɗannan suna hannun izilanci ne tura sallah su da kanyoshi sun suka tura aka ɗauko wato mahaifar raƙomi ko ku ce tagowa da ƙwarfe su saba sabaya ya nasa Jalaji, inna ka bayyana kan nasarar da yi mun isan maka masu izinanci ya rasu wani haramtun? to waɗannan kafaran rannan sai mala'ika jirin sun zo a ne fashe kafaran na lissafi mai su ya ci wani da wani ga wani su da ya kai ƙarar su zuwa gare shi su suwa shi shiwa jami shi kenan fa'arawa ce ga wani shiga wani shi ne fa'arawa aka yi da suka shiga shiga wani wannan shi ne alwaliyu ibn mugira ya ce da wani shi ala su wa auma a jibrilu ila abjanihi sai ya nuni zuwa ga ainihin igiyar jannayin shi kamar ka ce igiyar da take laka jittarin shi kuma za a kashe tarin za a gaba da shi wani yanzu shi ne wanzu an gama that is the ina next ɗaya bayan ɗaya aka yi su da ila haini ƙala sai ce ma sanata sai ce jirgin kai is it complete? Algam. Malaika. Sai ce malaika zai iya ɗaukar duniyar nan ya sa ta hannu. Sai ta halitta ce. Da kuna tafiya ɗan piriri a baka sa da yawan kansa. Malaika sai da ba wai Kano ko Nigeria ko Afirka ɗin duniyar gaba ɗaya mai cicewa. ذاك قالت وما يعلم جنود ربك إلا إلا ba wanda ya san rundunar wani sai shi a rufin sakina waki ne kai ji a ya gama a yi ba karin da shi ba na nufin inda za a gama da shi an gama daga nan sewa ya ce tutunan mutu ga asoci fa'auma a tulul ila ainihi sai mala'ika sai nuna zuwa ga gidan shi ce mutanen shi kuma za su sami shi ita ne kai sai shi da yi mafi a yan kare sai kuma wa sannan yin wasu abu zama yin zuwa kan shi me ka aikata ne ai kofi an kare ka daga sharri an gama shi alharin akwai shakka ya yi nuni zuwa ga kai ko cikin shi duk wanda ware makasa ne dukansu na sai ce an yi sarrafin gaba da shi can sai da al'as ابن وائل فأوى إلى أخمص نعم سيد الزوجة الأنكش أخمص وتكبر تلك تكتك شو هذا بوجه دواء شيء أخمص نعم
أما الوليد شيكو وليد فمر فمر برجل من خزاعة وهو يليش نقلا له أنا من أنا من الوليد بن المغيرة yana zariya yana kai kawo sai ya gamu da wani mutum daga fuza'a fuza'a sunan kabila cikin kabilan larawa su kabilan banu fuza'a su ne suka shiga cikin kamar ka ce wato yarjejin zama lafiya lokacin an zai su ne zo shiga masu kana shiga ai an yarjejeniya aka ce wanda ya shiga cikin alayin da muhammad ya shiga domin ku za su kashe wani tare da shi su kuma banu bakar suna da gaggawar shi kun gane ko har lokacin da banu bakar suka karya alkawari da wani yin dalilin cin maka da yare to shi ne mutum daga banu fuza'a shi alwalin ya zo wucewa sai ga wannan mutum yare shi nublan yana fiye kibiyar da ya shi kibiyar saboda kuma na yanka ne an gane ko? garin fekewa garin gwada ita kibiyar sai su kuce sai cin da ke wannan jannayen laure ita sun kame sai faɗi kamar yoshin da ke ta gama ganin jirin ta fata ne aka zama da shi shi ne mana inna bayyana kalmar sarari mun yi saman da masu zirar su an gama da shi shi ko al'asaru sai Allah ya kwaci gani ran dama ya ce da shi a idanun za ta shi to kaga an zama kawo sai mu ga ta dabali ko Allah ya kare
وأما ابن عبد يعقوب فخرج في رأسه خلوق amma shi abu ya gudu da shi kanshi aka ce wallahi ma nan sai wasu koren da ji da ba a taba da irin su ba nuka nuka gidda gidda kan ba ma kan ba ba suka fita rudu kan ya zo ba kan da a kan wani ma da yanki kaga in naka bai nakal musasi وأما الثالث فأخذه المرء الأصفر في قدمه حتى خرجت خلقه من فيه فما جرى shi kuwa wato alharin mai aka ce shi ba cikin shi ba sai koren ruwa ko ka ce ruwa fatsi-fatsi wato ciwo ciwo ne ya dinga fitowa wani irin ruwa ya dinga fitowa daga cikin shi wanda sai da wato tumburkuma cikin shi ya dinga fitowa abin da ke tsakanin yi sai sai ya fito yana tafiya yana baya haka ya kashe shi daga ciki cikin da kuma barbara ya yi da lafiya ka Allah shi ke da fosa kan kiyaye Allah Eh, wato wato in tattaɓa ya ji an gano mun zaune shi Allah Allah sai ba mu da ma'ana criteria na kariya daga kowace al'ada na'am وأما العاص amma shi ku al'as فدخل في رأسه شبر شبر قطر حتى امتلأت فمات منه shi kuwa ainihin al'as wata halitta ce ta shiga cikin shi ta dinga kamar yadda ka san famfo cikin malar sai ya duba kansa sai kan shi na girma ya zama kato doce da kula ba rawani ba zai rawa ba kansa ya fashe kansa ya rawa وقيل إنه ركب إلى الطائف بما wasu suka ci a abin da ya faru ya bar maka ne sai ya hau jirgi bai bai birni ne daga maka kilo kamar sittin ko saba'in ya danganta ga hanyar da ka bi in za ka tafi bai
فرفض به على شوكة فدخل في أخمصه فمات منه shi yana tafiya ba nan faruwa ba fi a shauka sai wannan jakin sai tun tsoron da shi sai ya fada kan kaya irin ta kardashi san kayar kardashi akwai kayar tsidau akwai kayar kardashi da kardashi da tsidau kayoyi ne waɗanda in suka faɗa ƙarƙashin kafa suka ji bala'in da ƙwararwa shi kuma Allah ya kashe فكرت إنا كفيناك المستهزئين فمات سيموت على يمينه sai wani mutum ya zo yana baka daki daki abin da ya faru ya wani mutum ana kira sa a kofin ibn akul dausa shi kuma sai Allah ya koro shi ya zama kazin sai a cikin wannan lokacin da ake tafawa da wasu na a tsaya cika na سام الطفيل to daga nan sai musulunta abusayil
وفي هذه الأيام العصيبة شرح الله صدر طفيل الإسلام a cikin waɗannan kwanaki masu wahalar gaske sai Allah ya buɗe ya haska kirgin kufai don ya musulunta
يقول هذا الأمر ga abin da yake cewa كان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها فمشى إليه رجال قريش وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا قالوا له إنك قدمت بلادنا وإن هذا الرجل وهو الذي بين أرجلنا فرق جماعتنا وشتت أمرنا وإنما قوله كالسحر يفرق بين المرء وابنه وبين المرء وأهله وبين المرء وزوجه وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد حل علينا فلا تكلمنا ولا تسمع منه
to ana nan ana nan to wane ne tufai zai bani a shi tufai dan amru ad-dausi ya fito daga wata kabila ne ana kiranta banu daus banu daus mutane yaman ita ce kabilar abubuwa kuma kusan mutane yaman su ne tushen larabawa biyu masu tattara da wasu shafi da baro da wasu na to sun turbe su labarin wani annabi ya bari yana kira zuwa da wasu yana hannu da bishiri ya yi hannu da rahoton gunki yana da lafiyar kyautu da rahoton yana da tsarin ni ko ina rayu suna da kusurin na ɓarni bari in je in gan shi ko na ce ka ji dalilin zuwa tufailin maka shi ne ne dalilin musulmi da abubuwar wani kuwa amma kuma ya fi shahara shi ne dalilin musulmi da abubuwar daga lokacin da ya zo abin da ake wajen to yana zuwa maka sai ce malam a wasan mutum mara da shi ta shigo da nuna samari kaga mutum nan nuna samari ka kyaye shi bayan mutum suka ce yana da lafazi yadda ka san sirri shawara in ka yi da sam in yana magana da shi kunne ka kawai in ba haka ya zama tsakanin ɗaya da haka suke su masu da in ba ka san ka samu kusur hali na ka samu magani kawai don ka saurare shi har suka ce kafin mu je ga da lokaci ya yi musu masu da koma har suka ce sai da tofailu na ahun dausi in yi zai ciwo da abu sai ta shigo ne wanda sai ta shigo to amma bilinci ya cusa a ya cusa ya rufe amma sai ji karatu a mai na penetrating sai ce a'a sai ce mutum na gobe wani mutum na gobe da Allah sai ce ina da hankalin da zan gane kare yake lalata a kama shi shi ne zan ba ku a cikin shi ne yake da su ne sama sun zo wa kan shi sa da wasu insha to shi ne zai ce ya muhammad Allah su ya muhammad da abin da mutane ka suka faɗa da kai ma ni abin da suka maka ba hukunci ba ne ba wa haka ba ne sai shi dama addinin Allah addinin zan Allah kawusinta ko fage da amin da wasu sai da wasu nan da daga nan ya daina cewa ya muhammad ya kuma da cewa ya rasu يا رسول الله إن دوسا كفرت بالله وفشى فيهم الزنا فضل الله أن يقول سيامنا أن القبيلة كدوس كافرين زنتان سكانون سنة وقام صلى الله عليه وسلم يا أيام دعوانا كلا تو من الواجب كما أقول لك tashi kamar ma koma da sauka inda ka ga bamu da karfi isu su ba da tsara lai sai da addu'a sai goshin sa ke haske da kasan kuza kan kar su gani su daga kuma ciwon barasa sai da yi masu addu'a wannan haske ta ce kuma jelar kula da shi alamar masu kuma wani sai da sai da wani abin da ya koma kasarsu domin daus a yaman malam da ya fara da awa sai da gida gida da ta ɗaya su da su da shi ne ba abubuwan ya samu da ba wani da zai yi su da su da shi abubuwan da zai yi shi da ɗauka shahara ba a yi ba ka yi dalilin da ta samu a kai zuwa da wani sai ka san ina kana da zuciya mai kyau zan ka zama dalilin samun alkhairi ko imam ahmad yake cewa kaga ilimin da imam shafi ni in na faɗi magana ta ilimi wani ya ce ya faɗe ba na so a danganta a ce ba kada ya fasa ba na sha'awa a ce biyu ba ne ilimin ba ma ta sayi a kuma barayi ne Kisa dole ne sun kai a kushe su sassu na So wannan shi ne tafiyar da Muhammadu shi sa ya yi babi na musamman musulunta tafiyar ya kamata a yi celebrating ɗin musulunta shi. Saura ka za mu sake koma da kisa na ba ku rai tun da mun taɓo babin amma ga yadda ya kisa. Mutumin yaman ne, kabilar Bani Gauss, kabilar Sayyidina Abubakar Rasa, ga yadda ga yadda suka gaya shi ya yi sa'a sabanin kamar shi ne shi ne zai sun sun ce da ya kawo da wasu mazo da ba a yi shi wata mutum ne su kan aisa su an yawa da kuma su gaba na da su to kuma ya shi ne su a su to kan za a yi su yanzu bari mu koma gida in shekarar da aka taɓa wani da sha ta yi shi ne bari na da Allah sun ce Allah ta kawo ba za ki wasu force not force da yi sa'ani to zai yi na amin da su shi sa aka samu dama a kai na zama wani Allah kan ka tsoron alkhairi ya zo maka ka bashi dama ka zo ka dama don ka ta dame kuma ka zo ka dama to shi da sai na amin dausi shi ne na sama kuma a ranar ya kama ya ya zo ya ka sabo musulci ba ka sabo sauran garo ma ya Allah na rabon ka suka dama a yau da ya Allah ka hawa ilimin Selain berat dan kami Ada dunia berat Sama segala yang Allah Rasulullah Hasil Semua ini disediakan oleh Rasulullah Rasulullah Ada berarti yang antara itu Sama Memang Siasa Allah Satu sini Nomor kegiatan shugaban musulmi da sharri su shigo da ƙungiyoyi na yahudawa yanci ko masu yada asali yana kama malami su da shi tsakanin da su da samun fahimci makiya da zuwa su ke da kuɗi ko ina an kace kama da kuɗi za ka samu in ma ka samu a ɗaurin da Allah ka tsira da alimin mata da ke karatu da ake tare su da su da kafofinsu ina so ku sani kafofi na yahudawa na kawo sun ci guda biyu yerine muslimiz gelişmiş ülkeyi zamanlaştık zorlandı. Ne hukuk imamı, ne bir demokrasi, ne hukuk ekonomi, ne hukuk medya, ne diğer adını sıkıntı Bu da bir yerden sınırsız. Sınırımız kalsa kowane irin giriş analiza geldi. Allah kazanır mı? Müslümanı bir tekrar bir Allah kasım nasıl belki olsun. Kasımda beraber sizinle kulağa olsun. Subhan Rabbi Rabbi İzzet Amma Resulü Selam Aleyhi
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Islam Allah ya saka da alkhairi. Yake cewa malam wannan tufailu shi ne sahabi na ƙarshe wanda ake cewa shi ne sahabi da ya rasu na tafi ba shi bane ba shi bane wannan ana ce da shi Tufailu ibn Wasil al-Makki shi ya rasu a lokacin da ba ya shekara ta goma sha uku shi ne na ƙarshe da wannan harafin jami'a.
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan mai tambaye yake cewa malam shari'a tana aiki ko tana yaki da laifin da yake a fili ne ko kuma za ta iya bincika wanda ma yake a boye don ta hana
a ita shari'a ai doka ce shakundun abin da ya bayyana a fili za ta yi hukunci a kan shi amma bai kone illa ake da tuhuma akwai baɗana a jami'in shi wani mutum ka duba riba riba ba riba haramun ba ne wala ya fitar ba abin ba to amma in aka ce wuri kaza ana samun wannan wani wata gaya misali jami'in hisa wasu ilu kan abin misali wuri da wasu abubuwa inda masu yi sun bai a masu haifalin su babu yi sai na umar allah ta ala bayan da da daddare sai ya shiga ba irin shigar da aka saba ba. in ka saba ce shigar da wata shigar ƙarfi misali sai zo da dilan shi ne ku shiga masu kiri su suke da alawa ga abuwa da zaba ya yi bayan zo ne da yi don yi jiki da ne ba daidai bai ce da ba sahi shi ya zo da kan shi ne ina ne nake da kasawa yara ba zai aiko muku da sabaniya ba da kusa kana to kaga ai abu ne da ya koyi aiki misali ya taba kai hari wani gida sai ce na kama suka ce kai ma sarki musulmi na kama don da mu shiga cikin sirri ita Allah mai mai musulunci sun haka shari'a ta yarda in har ana da mutum mai karfi wuri da ba a harba ana sani ana fara yan mata ana da sani a in dai har akwai evidence dole a yi ci saboda tana aiki da zahiri kuma a lokacin da bincike a gano wajibi alladina in makanna hum fil ardi sawa'an ba ashadu ayya wa rabbil alladina in makanna hum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil shay'i wal hawan subhanaka ai ba shi al-munkar al-zahir mutlaq ya akhi saboda shari'a takan je inda yake galibi sannan kuma wanda yake da shaida da ka zaba da yake sun yi musu gani a ɗaura sake Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wanda yake cewa mana ya halatta idan ina jin yunwa na rasa yadda zan yi da ya karya don na ci abinci
ito ya danganta ga zangon da ita yunwa ta ka kai gana musu wanda ya kwana bakwai ko uku bai ci ba da wanda kai baka ci wani awa ɗaya ba kuma yin wata ba sai da je ka fisa ƙarya awa ɗaya kawai wani ba jar ba za ka yi juya ba amma wannan kwana uku bai ci ba ko yanayin ku ba ɗaya ba ne kila ka ce to ai yanayin ginin halitta da ba ni awa ɗaya ba na juya to ba ka da lafiya ba ka ci akwai mai kudi a kanan nan tamu ala jikan shi an ce lokacin yana ranar a ci baya wasu ya rasu musu motar shi da abinci ke yawa da wahala ya yi ainihin awa biyu da abinci awa bai ta yawa baya iyawa gudun shi da abinci ke yawa to ga ga rashin lafiya ne san abnormality so haka idan kuwa yunwa ta kai ga gaskiya ba inda za ka samu ba ka da kuɗi ba inda za ka samu ka ga labaita ba ka ma iya tsayawa hanyar da za ka ci shi ne ƙarya kawai ya mutu ya mutu ya halatta ma ka je inda ake sai da abinci da shi da Allah ya ma zo ni ana wa kace ne amma duk da ce asma nama kamar ya zo ku dai tunda ba sai ka sa nama ba amma ka ce asma nama da manja mutu zama da mura wasu a bana abinci kawai a zuba ka kirbi kayan ka sha ruwa ka tsare ka su wani Allah ya ya kace wallahi ba nan ki na rasa miki da Allah wallahi ba nan ko sha miki ba za su yale amma mutum ka ce ka sa na zo to amma ka ce sa shi sa malami suka ce idan mutum ya yi sata a dalilin yunwa ba a yi tunani kwarai kuwa yunwa ce ta kuma ya ci abinci إذا لأنك تبرر أيدي مشكور والصامت والصامت فقط أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم الله إذا أحسن فأما إن لي dalili ya fafaro shi na yunwa dole mu kyau mushi ba ci mushi ba to amma in ka nemi abinci na halal ka masa ka cin shi haka Allah ya ce kamar da turo fi makhmasatin yanzu babu yanzu sai dai in har mutum in bai cin shi ba zai mutu to ya ci mushin kada ya muzuri ya bar shi ne shi suke nuni larura tana da jalin kai dan yunwa ta bushe ka cin mushin to an yi wanda me na ka na muzuri kai ka sanin gaba na Allah ba in kai ku zai to kai laifi har dai suna cewa duk wanda yunwa ta kafaro shi ya kamata ya ci shi bai ci ba yin da wata ne saboda Allah da ya haramta mushen shi ya halatta maka a irin wannan yanayin saboda idan kamar da ta faɗa yunwa ce ta samu ta mai ci abinci da ya kamata da laifi ya karya karya ba ta yi amma ضرورة محمد عبدنا to addu'a kullum insha Allah Allah ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin surah al-fatir la surah al-ghafir surah al-bayt ayat 6 Allah ce ko dinna kusa kullum muna roƙon Allah ya san rahama shi ya azurta mu da imani da gaskiya Allahumma sarra imani ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ووقتا صابرا وتوبة نصوبا اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها نسألك اللهم الرحمة والبركة في كل شيء يا أرحم الراحمين اللهم من علينا بالهداية بارك لنا في أنفسنا وبلادنا وأولادنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله